بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar lahadi biyu ga watan safar shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan julai 2025 wannan shine kaset na 360 cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'amarin rayuwa da tafarki da ladubban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malamai suna jinjina ma ibn qayyim al-jawziya musamman akan lura da cewa ya rubuta asalin tafin zatul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je ƙasar makka ya yi mujawara da aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa waɗanda ya basu a garin dimashka Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan al-imamu ibn qayyim inda yake mana magana akan al-aqdiya wato hukunce hukunce da alƙalanci waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yanke dangane da al'amarin aure da zamantakewarsa da kafa'a da makamantansa yana mana tattaunawa wanda ya zurfafa dangane da hadisin barira na kisar rabuwarta da mijinta bayan da aisha radiyallahu anha ta siye ta ta kuma yanta ta za mu tashi inda yake cewa wato bayan da ya kawo magana akan hukuncin baiwa baiwa a baiwa mace baiwa za'i na rabuwa da mijinta ko ci gaba da aurensa a lokacin da ta ‘yantu a cikin igiyar aurensa. Ya kawo wannan zance da malamai suka yi a kan abubuwa guda uku da malamai suka ambata wanda suke ganin su ne mana su ne wato turki game da wannan zaɓi shi ne yake mai da zance a kan wannan matsala a inda yake cewa wa'ammal ma'akhar sani wa huwa أن إتكها أوجب أوجب للزوج عليه أوجب للزوج عليها ملك تلكة ثالثة فما أخذ ضعيف جدا سكتشي واتو أنت تدعك يا بي ومجن تدامر سامن واتو سكي نأكو ممكن دا تنا بيوا سكي قدا بيوك دشي أكنتا ما لن يتي فما أخذ ضعيف جدا وانما kirki ne ko madaukar magana ce mai rauni fa ayyu munasabatin baina thubuti qalqatin thalitha wa baina thubuti al-khiyar laha menene alaka tsakanin cewa miji yana da yancin ya samu karfin saki na uku da kuma batu akan yancin zabin kanta da aka bata wa hal nasaba shari'u milka qalqati thalitha sababan li mulki fasxi shin shari'a ta danganta tsakankanin samun daman yin saki na uku ne da kuma daman warwarewa auren wa ma yutawahhamu da abinda ake riyawa min annaha kanat tabinu minhu bitnataini cewa tana zama wato ta nisanta daga aurensa bayan saki na biyu fasaran la tabinu illa bi thalasin yanzu ta bai gari cewa ba za ta zama ta nisanta daga aurensa ba in an yi saki sai an yi na uku wa huwa ziyaratu insakin wa habsin lam yaqtadihi al-aqd fasid da suka ce wannan samun ƙarin wata dama ne ta riko da ita wanda sanda aka daura auren babu wannan damar malam yace to wannan magana ce matacciya wato abinda wasu malaman suka ce da sanda aka daura aure tsakanin shi da ita matsayinta na baiwa to wannan auren ya bashi igiya aure ne guda biyu yanzu da aka maida ita diya maida ita diya ya ƙara igiya ta uku to shin tana da za'i ta yadda da igiya ta ukun nan a kansa ko ta kiyarda dalilin haka aka bata daman fasku malai yace to wannan zance ne wanda yake mai rauni fa innahu yamliku alla yufarikaha albatta domin ya so ga baki ɗaya ƙin amfani da damar shi ta saki ko ƙwaya ɗaya iya rayuwarsu wa yumsikaha hatta yufarriqa al-maut bainahuma ya ga dama ya rike ta har mutuwa ta raba su ko dama ɗaya bai aiki da ita ba wan nikahu aqdun ala mudatil umri shi aure ana yin shi ne iyakar rayuwa ba ana yin shi ne da tunanin saki ba ana yin shi ne har iya rayuwa ba a yin shi da tunanin saki fa huwa yamliku istidamata istida yamliku istidamatu imsaki imsakiha ya, ya mallaki wato damar istidamata imsakiya damar rike ta har abada wa itquha la yaslubuhu hadha almulk in tuwatta bai kwace mishi wannan damar ba fa kaifa yaslubuhu iyahu mulkahu iy alaiha talqatan salisa ta ya za a ce to wai samuwar saki na uku shine dalilin da yasa aka kwace mishi a auren shi kuɓuce masa wa hadha law kana talaqu mu'tabiran lin nisa'i yace wannan kuma za a fada ka ne inda ce wato saki abun lura ne a duk sun da yake daura mata aure fa kaifa sayu annahum mu'tabarun biman huwa bi yadihi wa ilayhi ta yaya ma zaka ambaci wannan bayan cewa shi saki abun lura abu ne a cikin yancin miji inda mace ba take sakin kanta ba wa mashru'un fi janibi shar'anta saki ta bangaren namiji eh ba mace ba ruwanta da da lissafin saki a cewa ko yana hannunta ko bai hannunta tun daman shari'a ba ta ba ta wannan damar ba to don me abin da ba a hannunta yake ba za a amfani da shi wajen yin hukuncin da ya shafe ta wal ma khadu salisu abu na uku shine wa huwa mulkuha nafsaha da aka ce ayyan da ta mallaki kanta ne shi yasa ta zama cewa ta fi karfin sa wa huwa arjahul ma'akhidi wa aqrabuha ila usuli shar'i wannan shi yafi karfi kuma shi yafi karkata zuwa ga ka'idojin shari'a wa aduha anit tanaqudi kuma shi yafi nisa da tufka da warwara wa sirru hadha al-ma'khadi anna sayyida aqada 'alayha bi hukm al-mulk sirrin wannan madaukar zancen shine ada da take baiwa mai gidanta ya daura mata aure da wannan mijin ne da bisa karfin sana cewa shi mamallakinta ne wa kana malikan li raqabatiha wa manatiha wanda shi mallaki wuyanta kuma ya mallaki amfani da ita kamar amfani na wahalar jikinta ko amfani na kwanciya da ita sadaka duk ya mallaki wannan abin nan din wal itqu yaqtadi tamlikan raqabati wal manafi'i lil mu'taki yace da yanta ta kuma to wannan ya hukunta cewa ya mayan mata da wannan abin nan matsayin nata ya mayan mata da wuyanta ya mayan mata da kuma ainihin wato abin nan dinta amfaninta na yau da kullum wa hadha maqsudul itqi wa hukumuhu wannan shine shine asalin abin da ake nufi da da yantawa kuma shine yake bada hukuncinta wa min jumlatiha manafi'ul bud'i daga cikin abinda amfanin da ke cikin yantawa akwai amfani na na al'aura na kwanciya da ita fala yamliku alaiha illa bi ikhtiyariha wanda wannan a samun damar saduwa da iyamace wanda take ya ba wanda zai mallaki wannan sai da zaɓinta wato sai ta yadda ta aure shi kenan sannan yake iya samun wannan dama fa khayyara shari'u baina an tuqima ma zawjiha wa baina an tafsuha nikahu sai aka bata zaɓin ko za ta iya ci gaba da rayuwa da shi bayan ta da yancin kanta ko kuwa ta raba auren tunda ta samu yanci yace id qad malakat manafi'a bud'iha domin ta mallaki yanzu amfani da al'aurarta wa kad jaa fi ba'd turqil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala laha malakti nafsaki fakhtari yazo cikin wata riwaya cikin wata yayin hadisin kamar da yake cikin littafin tabaqat na ibn sa'd da kuma ibn abdul bari a cikin at-tamhid da cikin dai littafin sa shine wato abin nan ishmuza al-istizkar duka yazo da lafazin annabi ya faɗi cewa malakti nafsaki yanzu kina da ke kika mallaki kanki faktari ki zaba abin da yafi miki fa in qila malam ibnu qayyim yake cewa to idan aka ce hada yantaqidu bima law zawwajaha thumma ba'aha dan kuka ce haka mai gidanta ya mallake ta da aka yi ga dama ya aurar da ita ga wanda ya ga dama to ina kuke da zancen wato bayan ya aure ta din kuma sai kawai ya sayar da ita فإن المشتري قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه sabon mai gidanta da ya siye ta agun wancan tsohon yana ba da kuɗi ciniki ya fada ya mallaki wuyanta ya mallaki farjinta ya mallaki amfaninta wala tusallitu ala fasqin nikahi wala tusallitunahu ala fasqin nikahi amma kuma a fikihu ba a cewa baiwa ko take mata aure a gidan wani sai mamallakinta a gefe sai siyarwa da wani can daban to wannan bai nufin shikenan wancan auren ya lalace kuma gani kamar misali yanzu ne kana zaune a gida wani mutum ya mallaki gidan wanda ya mallaki gidan da kake zaune na haya sai siyar mu da wani kaga yanzu lallatinka ya canza ku to sai ba za a ce ranar ka tashi ba ranar ranar dole akwai ragowar hukunce hukunce da su bayar zuwa ga tashin watakila kudin ka su kare ko ya compensating ɗinka ko na makamancin haka to haka idan mace tana aure baiwa tana da mai gidanta wani mijinta kuma wani can daban kamar da muka faɗa mijin baiwa ai babu babu ɗan kasa da irin shi to wannan ɗan kasa da mijin baiwa sai aka canza mamallakinta to canza mamallakinta nan bai nufin auren ya lalace auren suna nan a hadda aka canza mamallakin kawai yanzu ƴaƴan da aka haifa wanda zai mallake su daban da nada to shine yake cewa kulna sai mu bada amsa mu ce la yaridu hadha naqdan wannan ba tukka da warwara bane fa innal ba'i'a naqala ila al-mushtari ma kana mamlukan lahu domin shi wanda ya siyar ya juya mallakar zuwa ga wanda ya saya fasara al-mushtari khalifatahu wannan da ya saya ya zama ya maye gurbinsa wa huwa lima zawwajaha huwa lamma zawwajaha akhraja manfa'atul bud'i an mulkihi ila zawji kuma dama shi asalin wanda ya sai da ita din san da ya sai da ita ya rage wa kanshi amfani amfaninta amfaninta akwai mallakar wuyanta akwai mallakar jin daɗi da ita akwai mallakar amfanin yau da kullum idan ka aurar da ita matsayinka na baiwa yanzu ka rage wa kanka wannan damar ba za ka ce tunda baiwar ka bace hayar za ka yi sadakar ita alhan tana gidan wani to haka wanda ya siye ta ya siye ta haka domin yanzu ya mai gurbin kan kamar yadda inda mutuwa mai gidanta yayi wanin shi ya gada to haka dai wanda ya gada din nan zai hakura da iya waɗannan abin da suka rage mallakan wuyanta da sauran amfanin da ba saduwa ba ina fata mun gane wannan a summa naqalaha ila al-mushtari maslubatan manfa'atal bubi sannan ya mai da zuwa ga wanda ya siya ba tare da amfani na kwanciya ba fasara kama law ajara abdahu mudda misalin sa shine kamar a ce ka ba da bawon kai aiki a wani gida tsawon lokaci ko a wani waje summa ba abu sannan sai sai da shi bayin kila fa hab anna hadha yastaqimu lakum fima idza ba'aha fa hal la qultum dhalika idza ataqaha kamar da mutum ne yake da bawa bawan sai ka bada shi yana aiki a wani waje aka ɗauke shi aiki a wani waje ana biyan ka to kafin kuma ya gama aikin sai ka sai da shi to wanda ya siya zai bar shi dole ya karasa wancan lilimin da aka yi tukuna fa in kila in aka ce fa hab anna hadha yastaqim to mu dauka wannan ya yastaqim lakum ya tafi yadda kuke so fi ma idza ba'a game da siyarwa fa hal la qultum zalika idza a'taqaha to me yasa ba ku ce haka ba idan ya yanta ta wa annaha malakat nafsaha masalubatan masalubatan manfa'atil budi me yasa da aka yanta ta ba ku ce irin yadda kuka faɗa game da siyarwa dinnan ba cewa eh in aka yanta baiwa tana matsayin mata aure to yanzu an yanta sauran abubuwan an yanta mallakan wuya da amfani amma mallakar aure yana nan a ƙasan mijinta haka babu khayar kenan ko kama law ajraha shi ma yayi kama da kamar an ba da ita ta yi aiki a wani waje a matsayin yar aiki thumma ataka hasan nan ya yanta ta walihaza yantaqidu alaikum hadha alma'khaz sai a ce to wannan ma'akhadi na ukun nan shi ma ya warware yana kawo maganganun ne da amsoshin su kila sai a bada amsa a ce alfarqu bainahuma bambanci tsakanin yantawa da siyarwa annal itka fi tamlikin raqiqi raqabatahu wa manfa'ahu aqwa min albayt cewa shi yantawa da za a yanta bawa a mallaka masa wuyansa da amfaninsa to karfin wannan yarjejeniyar ta fi karfin yarjejeniyar ciniki ya za ka gane haka saboda yarjejeniyar ciniki akwai yiwuwar ta sake canzawa wato za ka iya za a iya siyarwa da wani third party daban za a iya dawowa da shi albay'an bil khiyari ma lam yatafarraka in ba raba za a iya fasawa za a iya wanda ya siyar din yanzu wanda ya siya ya siyarwa da wani rabi za a iya wannan za a iya cinikin ya zama ya lalace idan akwai wani abu da ya saba wa shari'a game da shi amma al'itku da ka ba mutum ‘yancin shi ya koma gare shi ba ga wani shi da ya siya ba shi kenan ya zama ɗa har abada ba zai iya siyarwa da wani kansa ko ya dawo da kanshi bauta ko kika dawo da shi duk ba zai yi ba kaga kenan a akadu contract na ‘yantawa ƙarfinsa yana sama da contract na na reselling na ƙara siyarwa Allah sa mun gane Hausa yace to dan haka yafi karfi li hada yunfadu fi ma lam ya'tiquhu wa yusri fi hissati sharik saboda haka zaka ga hatta ma ana iya enta rabi za a zartar da shi akan abinda bai entu ba wa yasri fi hissati sharik har ya shiga cikin hissar abokin tarayya idan ina muna da bawa ni da kai sai na sai da bangare na to rabin shi nan a abauta amma idan na tsayanta bangare na to kai sai dai ka biya kima sai dai a biya ka kima ba zai ci gaba da zama rabi bawa rabi da ba amma zai zama rabi bawa rabi an sayar wato kai da ka mallaki rabi za ka iya zama abokin tarayyar wani daban wanda ba shi ne abokin tarayyar ka ba amma ba za ka iya zama abokin tarayyar yanci ba kuma gani bi khilafil bai'i fal itqu isqatu ma kana sayyidu yamlikuhu min atiqi shi yantawa mutun ya yasar da abin da ya mallaka ne waja'aluhu lillahi a wata nuska akwai lahu to lillahi ne waja'aluhu lillahi muharraran mutun ya bayar da shi ga Allah ya yanta shi wadhalika yaqtadi isqata mulki nafsihi wa manafi'ihi kulliha wannan yana nufin mutum ya sar yadda abin da ya mallaka da amfanin gabaki daya wa idza kana al-atiqu yasri al-itqu yasri fi mulki al-ghayr al-mahdi alladhi la haqqa lahu fihi al-batta fa kayfa la yasri ila mulkihi alladhi ta'allaka bihi haqqu zawji yace idan ya zama cewa shi yantawa har zai gangara zuwa cikin mulkin da ba naka ba wato a inda mutum biyu suka mallaki bawa ɗaya sashensa wannan ‘yantawa za ta gangara zuwa ɗayan dole a tana samun shi ya siyar ko kuma shi ma ya ‘yanta ya samu ladan ‘yantawa to don me za a ci ba za su shiga cikin haƙƙin miji ba wanda shi miji a yarjejeniyar aure ce kai tsakani idan ya zama yarjejeniyar mallaka in aka ‘yanta rabi za ta ɓata ɗayan rabin za ta shiga cikin ɗayan rabin to shi ya fi dacewa a ce idan mutum ya ‘yanta ya ‘yanta gaba ɗaya abin da ya saura na mallaka aure ya ce shi ma wato wannan ‘yantawa ta shiga cikinsa fai za sara ila nasibi sharikin da la haƙa lilmu'tiki fi idan ya iya shiga cikin haƙƙin da ba naka ba kai daga ‘yanta haƙƙinka fasaryanuhu ila mulkin da ya ta'allaku bihi haƙƙu zauji aula wa ahara gangara wasu zuwa cikin aure shi ya fi fahaza mahadul adli wal qiyasu sahih yace wannan shine tsatsan adalci kuma shine kiyasi mai inganci bayan kila an aka sake cewa fa hadha fi ibtalu haqqi zawji min hadhihi almanfa'ati bi khilafi shariki fa innahu yarji'u ila alqima to ai wannan a cikin wannan sura da kuka bayar ai shi mijin yayi asara ne gaba daya ba za a nemi shi kudin shi ba ya rasa matar shi amma shi ash-sharik wancan wanda yake da rabin bawa ai shi ba cewa za a yi shi kenan shi ma yayi asarar dukiyarsa ba za a bashi dama ne a ba shi kimar abin da ya saura mutum yana suna da bawa su biyu bawan nan a ce kimar shi miliyan biyu misali sai mutum na farko ya ce ya yanta sashensa to ba za a ce mutum na biyu ya asarar nashi dukiyar ba duk da ba za a iya ci gaba da barin shi ya mallaki rabin mutumin ba rabin bawan nan ba amma dai dole za a nemo kimar kuɗinsa miliyan ɗaya kenan ko 50% a ba shi kayansa to ai shi mijin ba a ce a nemo kimar sadakinsa kamar kulki a biya shi ba shi asara aurensa kawai har yanzu kaga akwai wani bambanci ko yana kawo irin wani mazunan da malamai za su iya faɗa ne da amsar da za a ba su kila sai a ce azzauju qad istawfal manfa'ata bil wadi ai shi miji da zaran yayi aure karo na farko saduwar da ya ta farko din nan da ya ci kudin shi sauran duka bonus ne saboda ka in an bayan saduwar farko aka rabu ba za a bashi ko da sunan amame da sadakin shi ba ko ko da a ce auren mara kyau ne aure ne wanda yake misali a ce fasidi amma har aka kai ga an tare to ana tarewa mutum kudin shi sun lalace ba za a zama da kudin shi a ce mutum ya aure wata mata da bai halasta ya aure ta ba ko aure akan aure ko aure a cikin idda ko duk irin auren da ake ci musu al'anki hasil fasida in dai har an kai ga tarewa to wannan saduwa kwaya ɗaya wannan dare kwaya ɗaya da ya spendin tare da matan nan to kudin shi sun tafi a banza da Hausa kenan ko yau ba za a biya shi ba saboda bai halasta kwata-kwata mutum ya zake ma wata mata ba tare da ya biya sadakinta ko kuma ya yadda zai biya ba in kuma har ya zake mata to sai an nemo sadakin nan abin da ake cewa sadaqul bithri a biya saboda ka aishi ya riga ya ya muri kudin sa fatariyanu ma yazilu ma yuzilu dawamaha la yasqutu lahu la yasqutu lahu haqqan kama law qara'a ma yufsiduhu aw yufsiqu bi rida'in aw hudusi aibin aw zawali kafa'atin inda man yafsaku bihi yace haka bujurowar wani abu da ya kautar da auren ya baya baya faqariyanu ma yuzilu dawamaha la yusqitu lahu haqqan bujurowar wani abu wanda ya yanke auren bai nufin ya kwace haƙƙinsa domin haƙƙinsa ya riga ya ɗauka kama lautsara a ma yufsidu kamar yadda ka san idan wani abu ya bujiro da zai lalata aure au yufsikhuhu ko wanda zai sa a warware auren bi rada'il kamar a gane sun sha nono tare daya au hudusa aibin ko faruwa wani aibi kamar a ce mace ta samu ciwon hauka ko wani abu makamancin haka au zawali kafa'atin ko gushewar kafa'a inda man yafsaku bihi ga wanda suke ganin cewa in kafa'a ta lalace aure ya lalace kamar da muka ambata a darasin da ya gabata cewa kafa'a shin alad dawam ne itibaruha ko ko indal aqai wannan karatun kamar da fararen na karatun ne na lauyoyi fa na alƙare masu da zai fudin yana gano wannan sabga ko yawwa za ka amshe ta ɗin sosai kai da a matsayin ka na lauya amma sauran wasu da su shi ne kawai wani wani surkulle surkulle ibn qayyim haka yake matsalar shi kenan sai ya tafi ya nisa ya nisa Allah ya gafarta mai amma wannan in lauya ya same shi aka kawo kitsin a kotu ya samu nakiya mai zaki da zai zai zai ciye sharuwa ya kyatsa fa in kila fa ma taquluna fi ma rawahu an-nasa'i min hadith ibn mawhab an al-qasim ibn muhammad qala kana li aisha radiyallahu anha gulamun wa jariya qalat aradtu an a'tikahuma akwai hadisi da ke cikin sunan abi dawud da nasa'i da ibn majah inda yake a cikin isnadin sa akwai ubaidillah ibn abdurrahman ibn abdullah ibn mawhab wanda mai rauni ne shi wanda aka ce aisha tana da wasu bayi guda biyu miji da mata duka bayinta ne sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so na yanta su gaba daya sai annabi ya ce mata ibda ibil gulani qabla al jariya ki fara yanta namijin sannan ki yanta mace saboda guje ma wannan matsala walaula anna takhyira yamna'u idza kana zawju hurran lam yakun lil bada'ati bi itkil gulami fa'il yace ba dan kasancewar wato wannan zabin da za a baiwa macen ba zai yiwu a bata zabin ba idan idan mijin ne ya fara zama da to da babu wata fa'ida a ce a fara da shi fa idza bada'at bihi in ta fara da namijin a ataqat tahta hurrin sai zama da ita matar da yanta ta biyo baya yanzu ta yanci ne karkashin namiji da fala yakun laha ikhtiyarun kuma ta da wannan zabin in suka so ci da zaman sa aure ko mun gane wannan da aka biyo mata amma in aka fara yanta ta ta samu wannan matsalar ta bayyana wa fi sunan nasa'i aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma amatin kanat tata abdin fa utiqat fa hiya bil khiyari ma lam yaqaha zawjuha a cikin hadisi imam an-nasa'i ha ila yau wa min tariqihi rawahu at-tahawi a cikin mushkil al-athar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yake da duk wata baiwa da take karkashin bawa namiji a aure sai ta yantu to tana da zaɓi matukar mijin bai sake saduwa da ita ba wannan yana cikin musulun imam ahmad ibn hanbal da isnadi wanda yake yana da ɗan rauni saboda ibn lahi'a a cikinsa ba da ifki na mai daga sanda aka yanta ta katta yadda sadu da ita ai mun karanta a darasin baya ma annabi ya ce mata to karfa ki yadda ya sadu da ke in ya sadu da ke shikenan abin nan ya dawo in kiga wani haje lallabe ke ta miki dadin baki har kuka kai ga kwanciya shikenan a duk zance ya lalace kuma kila sai a ce ammal hadisul awwal ibnu qayyim ke cewa sai a ce wannan hadisan guda biyu na farkon su qala abu ja'far al-uqayli al-uqayli a cikin al-kamil fi dafa da zalike cewa bayan da ya kawo shi ce hada khabarun la yu'rafu illa bi ubaidillah ibn abdurrahman ibn mawhab wa huwa da'if yana da rauni wa qala ibn hazm al-imam ibn hazm a cikin al-muhalla cikin juz'i na goma yake cewa huwa khabarun la yasihu hadisin bai inganta ba thumma law saha lam yakun fihi hujja imma ya inganta babu hujja saboda me yayi annahu laysa fihi annahuma kana zawjayn kaji shi kuma zahirincin ya motsa kenan ko bal kala yace kana laha abdun wa jariya abinda aka ce kawai kenan yace thumma law kana zawjayn lam yakun fi amrihi laha bi itqil abd awwalan ma yusqitu khiyar al mu'taqata hatta al sannan kuma koda da gaske su mata da miji ne a ciki babu inda aka ce saboda wannan matsalar ce aka ce a fara ibn hazm ne wannan walaysa fil khabari annahu amara bil ibtida'i bi zawji bi hadha al ma'na بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدئ بالذكر لفضل إتكه على الأنثى ابن القيم يتي duk ma ba a nan bane abin da yasa aka ce a fara da namiji saboda akwai falala yanta namiji yafi falla fiye da yanta mace saboda mene yace wa anna itqal isnaini yaqum maqama itqi zakari yanta baiwa guda biyu mace ɗaya ke da yanta bawa namiji ɗaya kama fil hadisi sahih mubayyanan kamar da ke cikin hadisi sai dai hadisin shafi inganta ba al-Imam Ahmad ya rubuta shi da Abu Dawud da Ibn Majah shi bai inganta ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya enta baiwa bawa ɗaya namiji ya da ladan wanda ya enta baiwa guda biyu mace sannan usul na shari'a da manufofin da ke cikin enta bawa sun fi kama da su nuna wato fifikon enta baiwa mace fiye da namiji sun fi kama da haka wallahu a'lam wa amma al-hadithu thani fa du'ifa ibn qayyim yake cewa hadisi na biyun shi ma an rawata shi da annahu min riwayat al-fadl ibn hasan ibn amr ibn umayyah ad-damari wa huwa majhul saboda wannan mutumin wani mutum ne wanda ba a san shi ba duk da yake ibn hibbana ya wasaka shi ala adatihi fi tawfiq al-majhul kamar da aka sani wannan zance ne da yake sanani a gurin dalibai fa idza taqarrara hadha wa zahara hukmu ash-shar'i fi isbat al-khiyar laha shari'a ta tabbatar da lalle ana ba ta zaɓi ɗin fahiya bil khiyari ma lam yaqaha tana da yancin zaɓi matukar basu tare ba idan in sha at fara qatu in ta so ta rabu da shi ko nayi nayi tsallace ko wa qadra wal imamu ahmad bi isnadihi an annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ahmad ya, ya ruwaito da isnadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai riwaya da ta gabata din ne ya maimaita ta cewa annabi ya ce idza utikatil amatu fa hiya bil khiyari ma lam yataha in sha'at faraqat in ta so ta rabu da shi wa in waqi'aha in kuma ta bari ya saki kwanciya da ita prior to wato after itqu din fala khiyara laha ba ta da zabi wala tastati'u firaqahu a lokacin ba za ta iya rabuwa da shi ba wannan shine da wancan hadisin na al-fadl wanda yake da da rauni din wanda Ahmad da Dawud suka rawaito shi to a take dai wannan duka tattaunawa ce ta malamai game da menene menene magza menene madogarar zabin da aka bata menene illar almuhimmu dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata zabi wannan tattaunawa ce ta ta ƙara wa juna sani da abin nan me za a ce ne wani wata gogayya ta ta ilimi da malamai suka yi akan mas'alar amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata zabi kuma zaɓin yana nan matuƙar mijin bai sadu da ita ba to inda zai ƙara mana bayani a nan shine zuwa wani lokaci ne take da ‘yancin a tabbatar mata da zaɓin ta mijin bai sadu da ita ba shi ne ce wasu tafa domin haza ƙabiyyata ne akwai abu biyu a nan ihda kuma an na khiyara ha ala tarahi cewa wannan zaɓin tana da shi a hankali a hankali har zuwa malam tumakkinuhu min wadaiha matukar bata bashi damar kwanciya da ita ba wa zama zabu malikin wa abi hanifata wa ahmad kamar da ke cikin mudawwara da mugni al-mugni na ibnu qudama mazhabin ban malik kenan da imamu abu hanifa da da imamu ahmad wal shafi'i thalathatu aqwal imamu shafi yayi zance har guda uku anan hadha ahaduha wannan irin na su maliku shine ɗaya daga ciki wa thani zance na biyu alal ala annahu alal fawri nan take ne sanda aka bata labarin yancinta a nan take in ta ce ban yadda in ci gaba da aure da shi ba ta aure ya kare gaba ɗaya babu wani yancin komawa in kuma ta ce na yarda shi kenan a wa salisu da uku kuma annahu ila salasti ayyami yana da kwana uku da zai iya lobi ya convince ɗinta in ta yarda shi kenan ba ta yarda ba shi kuma wancan ala tarahi shine har zuwa istibra'i kenan har zuwa ta fita daga iddasa wanda zai zama tsarki ɗaya ina fata mun gani الثانية مسألة تبيو أنها إذا مكنته من نفسها فوقعها سقط خيارها idan garin wani tudu wani gangare har ta bashi kanta ta bayyana sadu da ita shikenan al'amari ya rikikici almisali a ce ta ce mata yadda ba ya ce to kuma ni magana da ita suka shiga ɗaki ya fara lallashi ta yana mata magana tana mata baya cewa haba wance ki tuna fa irin zaman da muka yi na mutunci daga rahoto ta ai wallahi kai ne dama kaza kaza ya rike hannunta sai kuma ka ji shiru shikenan kawai irin yadda ake cewa wai wasu wata haraka tana ta kwaso kaya an je an sake ta an je kwasa kaya ko da gaske ne labarin uhu yan kwasa kaya suna jira tsaka gida kawai sai suka sai suka ji tare ko tuna ta ce ku je kawai ni mun daidaita kan ba ta ma ne mun suka kira ba da su shiga ba eh ashe yana cikin gogon naka kawai yana shi kai shi suka kulle kofa kawai ta leko tun da ce musu kuna nan ne to ku je kawai shi za ka wani faɗa kuma na jama'a sai mutum ya fi hankali shiga tsakanin mata da miji eh wannan abin nan abin nan ko a kasalin ku misaqal gali zadin nan wato in kaga bace aiki ba kawai kaddara ce eh kawai ka ba a hankali sai ku gama ku taru ku gama a haɗa baki da ita a zazzagi mijin a group ɗin gida duka yace screenshot ta tura mai kuma ta nan ba a cikin yaji ba wallahi tallahi mu a cikin dangi mu aka yaka a cikin zira mu aka yaka wallahi aka ana ta zagin mutum kowa na faɗa albarkacin bakin shi ai ba yi da imani bai kyauta ba a halin ba tana yaji ba ko take faɗa cewa ai ya ce kaza ma ai yayi kaza ma duka ta screenshot gaba daya ta tura min ce ka gani abin da ka ja mana eh dole kuma ta ta je ta ba labarin mutum ta ya dake ta aka zo za a za a abin ta ce ni ba wance ku dake shi ba ta ta kira yan sanda ta kira wa eh ina da yan uwa marasa hankali suka suka dake shi ta kira yan sanda ce sun daka mata miji kuma ita ba su labarin cewa ya dake ta aka je aka je sai ta ce me me ya faru na ce ku je ku dake shi ina ce ku daka mun miji uban ƴaƴana iza kanka sai ga zakewa idan mace idan musamman mace in har ta kawo ma ƙarar miji to kama hankali eh ba wai ba su yi rigima ba amma ita abin na iya wucewa a wurinta kuma tana iya yanzu ta ga cewa kai ka zake a cikin harkar ba haka take so kai so kake take kawai ka ji ya kace abin da zaka yi kenan ka ji kawai kai mata addu'a ka mata fata alheri ka zama musu mafita amma ka tsaka dauki wani mataki na kai ka fita jin haushi a ba mata kayanta yawa to shikenan sai wa hadha idha alimat bil itki wa thubut al khiyari bihi to amma akwai wani sharadi shine cewa wannan ka'idar ta biyu za ta yi aiki ne idan tana sane tana da labarin cewa yanzu ta ya ce don ka ai mata dabara ya ji labarin an kira shi an gane ta ta'yantu sai mata wannan dabara kafin ya sanar da ita misali to ban da wannan falau jahilat ha falau jahilat kuma in ya zama bata san ta'yantu ba ko bata san cewa tana da zaɓi ba lam yasqut khiyaruha bitamkin min alwata'i wannan zaben bai faɗi ba dan ta bashi dama ya kunta da ita wa an ahmada riwayatun thaniya daga imam ahmad ibn hanbal akwai riwaya ta biyu annaha la tu'zaru bi jahliha bi mulki al-fasl ahmad hanbal ya ce ba za ta fata da uzuri in bata san bata da ilimi game da cewa ta mallaki damar warware auren ba bal idza alimat bil itki wa makkanat min wadiha amma idan ta san cewa ta ‘yantu ta ba shi dama ya kwanta da ita saƙatar khiyaruha zaɓinta ya faɗi wa laulam ta alam anna lahal fasu ko da ba ta san cewa tana da damar wato a kashe auren ba wa riwayatul ula asaf na farkon da shi yafi inganci fa ina itikaz zawji qabla an yakhtara wa qulna innahu la khiyara lil mutaka ta tuhure ce inda a ce wato mijin zai yantu kafin a bata yanci kamar yadda muka ce bata da yanci na neman arabu idan tana kasan da batsalar khiyaru hali musawati zauji laha a daidai lokacin wato zaɓinta ya gushe kama ce an fara ‘yanta ta kafin aka yi ga wannan khiyar ɗin ya wuce sai shi ma aka ‘yanta shi kaga dama ta kubuce mata ta samu dama amma ta kubuce mata to wannan damar daban take da ainihin damar kwanciya ɗin wa wusulul kafa'ati qabla al-fasl qala shafi'i fi ahadi qawlayhi wa laysa huwa al-mansur inda ashabi imamu shafi'i ya faɗi wata magana magana wanda ba ita ce maganar da ɗaliban makarantar shafiya sun goyi ba wato sun suna da zance akasin wanda shi malamin makaranta yake fita cewa cewa la hal fasku bi taqaddumi mulki al khiyari ala al itqi tana da yancin tai fasku din koda an yanta shi bayan yanta ta saboda zabin da aka bata ya gabaci yancin da aka bashi fala yubtiluhu dan haka abin da yazo a bayan wancan bai sai bata abin da ya riga shi ba wal awwalu aqyasu amma na farkon yafi dacewa da kaidar ilimi li zawali sababil fashi bil itki saboda dalilin raba auren ya gushe sakamakon yantuwar mijinta wa kama law zala al aib fil bai'i wan nikahi qabla al fashi bi kamar yadda ka san akai wani ciniki da za a lalata cinikin sai aibin da ake tunani zai ɓaci cinikin sai ya gushe ko kuma aka yi aure da ba a ɓata shi sai aibin da ake tunanin nisa ɓata auren su yi gushe shi kenan sai a ci gaba kase waya sai aka ga da bata yin bata caji sai a gwada kuma aka ta dawo tana yin caji shi kenan ko yawa ko kuma mutum ya auri mace da ana ganin aljanu sun mata yawa a kanta ana ana mata dan tofi haka aka yi rukuya kawai ta warke shi kenan sai a ci gaba da zama Allah ya bada zaman lafiya da zuriya ɗayyiba wa kama lauzal al-isaru fi zamanin mulki zawjati alfasha bihi hakanan kuma wato kamar yadda inda wato abin nan kuncin dama ya gushe a lokacin mallakar matar mallakar ta raba auren ta ta mallaki raba auren amma cikin wani kuncin lokaci sai wannan mallakewar sai ya gushe وإذا قلنا الإلة ملكها نفسها فلا أثر لذلك أمك تدع ما إلر itace wato ta mallaki kanta to babu wani tasiri ga mallakar domin ta gushe fa inna fa in talaqaha thalasan fa in talaqaha talaqan raj'iyan fa anatat fa ataqat fi iddatiha fa ikhtarat al-fasqa batalat ar-raj'at idan kuma sanda aka yanta ta tana cikin idda saki na kome sai aka ‘yanta ta, to a nan ta wancan sai ta zaɓi fasku, ta zaɓi auren ya mutu baki ɗaya, to a nan shi kenan babu damar kome, ba zai ce to ai na dawo da ke ba. Daman an yi saki, ana cikin idda, ana tunanin ko za a yi ɗaya dari na tare da Allah yi su ba da lalika amra, sai kawai mai gidanta ya ce ya ‘yanta ta, to wannan ‘yancin ya ɓata raja'an ya toshe ƙofar raja'a fainin taratul muqama ma'ahu idan kuma ta zaɓi su gaba da aure saha to yana da ƴancin kome wasa qatar khiyaru halil fasl ta fadar da ƴancin ta na ainihin alfasl li anna raja'ata kazzauja zaiyata kazzauja domin raja'a din nan kamar aure ne mace tana cikin idda ta kome har yanzu mata aure ce ita bai halarta ta fita ba sai da izinin miji za a bata sukuna da, da, abinci inda miji zai mutu za ta yi mishi takaba da gado aka in ta mata mutu zai mata gado sai ana nan akan wannan yanayi qala shafi'i wa ba'du ashabi ahmad al-imam shafi'i da wasu cikin dalibai imam ahmad suka ce la yasqutu khiyaruha idza radiyat bil muqami duna raj'a a yanayin da aka yanta ta tana cikin halin wato iddan saki raja'i to wannan zaɓin baya kubucewa gare ta in ta yadda da ainihin wato a ci gaba da zama dunar raja'a matukar ba a yi kome ba wala an taktara nafsaha ba'd al-irtija ta da yancin ta zabi wato kanta ta zabi rashin auren bayan an mata kome wala yasuhu ikhtiyaruha fi zaman talaqi amma ba ta da yancin yin zabi a lokacin sakin su a cewar su in tana cikin halin idda to sai dai a bari yayi kome ko idda ta kare sannan ai wancan tunanin idan yayi kome a lokacin tana da yancin ta amfani da damar ta raja'a to ta tafasu idan kuma ya bari har aure ya kare kaga dama shikenan automatically babu wancan zaɓin sahahi na irin an takhtarahu wa tuqima ma'ahu lokacin ta iya zaben shi ta cigaba zama da shi da anna hasarar zauja in ta zama mata wa amila bil ikhtiyari wa amila al ikhtiyara amalan wannan zaɓin sai yayi aikin sa wa tarattaba atharuhu alai sai zama kuma za a iya kula da shi ونذير هذا إذا ارتد زوج الأمة kwatankwacin wannan shine idan mijin mace baiwa ya ridda ba da dukuli bayan sun tare sun ma aka ƙarfi zamanin ridda a wannan zamanin da yake murtaddiya ban musulunci sai ta yantu fa alal qawlil awwal la hal khiyar qabla islami azance na farko tana da yancin ta zaɓi ci gaba da aure da shi ko ta ki aure da shi kafin a gama tubantar da shi ya dawo musulunci ko yake mai hukuncin ridda fa in ikhtaratu in ta zabe shi summa aslama sannan sai dawo musulunta saqata mulkuha lil fasl to ba ta da damar cewa kuma ba za ta koma ba wa ala qawli shafi a magana shafi kuma la yasuhu laha khiyarun qabla islami ba ta da yancin wani zabi har sai ya dawo ya musulunta lian al aqda sa'irun ila al butlan saboda wannan auren nasu ya tafi zuwa ga lalacewa saboda ridda fa in aslama in ya dawo ya musulunta sahha khiyaruha tana da yancin zaɓin aure ko rashin aure fa in kila fa mata kulna idza tallaqaha qabla an tafsuha to me za ku ce game da in sai shi kuma ya ce kawai ya saki ta kafin ta ce ta kashe auren da fasku hal ya qaw talaqu amla shin sakin zai yi ko kuwa kila na'am ya qaw aka ce sai a ce musu eh sakin yayi da annaha zauja domin har yanzu mace ce ita ta aure wakala badu asabi ahmad wa ghayruhu wasu kuma suka ce yuqafu talaqu za a dan dakatar da sakin ba za a aukar da shi ba fa in fasakhat in ta raba auren tabyinan tabayyunan annahu lam yaqa zabanta ga auren kaga ya zama bai nuna rabuwa ce ta gaba da to saki ba zai hau ba wa in sarar zaujaha idan idan ta zaɓi mijin kuma ta bayyanan haka ne ta bayyanan wuku ahu a nan kuma sai sakin ya tabbata a nan sai wato ikhtiyar ya tabbata fa'in kila fa ma hukumul mahari idan tara tilfas ina makomar wato sadaki a lokacin ta zaɓi raba auren kila sai a ce in ma an tafsuha qabla ad-dukhul aw ba'da ya danganta ko dai a raba auren ne kafin tarewa ko bayan sa fa in fasakhat ba'dahu idan an raba auren ne bayan tarewa lam yasqut al-mahr dole za a bata sadaki wa huwa li sayyidiha kuma wancan mai gidanka da yanta ta shi za a ba sawa'un fasakhat aw aqamat dama sadaki nashi ne na shi ke da mallakinta ko an raba auren ko an ci gaba da auren wayin fasakat qablahu idan ko ta an raba auren ne kafin tarewa fa fihi qaulani ta ko zance biyu game da sadakin kuma riwaya ta ne an ahmad wannan da duka duka a rubutu daga Ahmad dan Hanbali ihdahuma na farko shine la mahara babu sadaki yana furqata min jihatiha so ita ce ba ta yi wa thaniya na biyu yajibu nisfu za a bada rabi wa yakun li sayyidi halalaha shi ma rabin ba na ta bai wato an riga an daura auren kafin a tare sai aka yanta ta to in aka yanta ta shin za a bada sadaki ko ba za a bayar ba shine suka ce in ta zaɓo kashe auren babu sadaki wasu kuma suka ce za a bada rabin sadaki amma ba ita za a ba ba mai gidanta da ya mallake ta shi za a ba wallahu a'lam fa in kila fa ma taqulna fil mu'taqi nisfuha dan ya zama na cewa mutane biyu suka mallaki baiwar ita mata auren sai ɗaya yanta sashinsa hallaha khiyarun ko tana da za'i na kashe auren ko ci gaba da shi kila sai a ce fi kaurani na mazance biyu wa huma riwayatan an ahmada fa in qulna la khiyara laha كزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مئة فأقد على مئتي مئتين مهرا ثم مات عتقت ولم تملك الفسخ قبل الدخول yace a cikin da ta shine fa in kullu maka ce la khiyara laha ba ta da zabi na ta ce ba za ta ci gaba da auren ba ka zauji mudabbaratin lahu kamar mijin da ke auren matar da ya ce idan ya mutu ta zama ya la yamliku gairaha kuma bai da wata dukiya sai ita wa qimatu hani'a kuma a dauka kimar darajar wannan baiwar a ce dirhami 100 fa aqada ala mi'atayn mahar sai aka daura mata aure da da ainihin dirhami 200 thumma mata sannan sai ya rasu ataqat ta'imt walan tamlikil fasqa qabla ad-dukhul ba za ta mallaki ‘yantuwa ta raba auren kafin tarewa ba, da yana halau malakat domin in ta mallaki haka saƙaƙal mahau wannan sadaki ya faɗi a winta safa ko kuma sai dai a ba da rabi falam ya khuruj min fulus ta haka bai fita daga ɗaya bisa uku na abin da zai iya cirewa a wasiya ba fayarriku ba'aduha zaka sai a ce sashen tana nan a matsayin wato baiwa fayyamtani ulfasku qabla dukhul zaka anan to babu yancin yin fasku kafin tarewa da khilafi ma idza lam tamliku sabanin idan bata mallaki damar raba auren ba fa innaha takhruju min as-sulusi zata fita daga ɗaya bisa uku fa ya'ti jami'uha sai ta yanki gaba daya wannan wani istirad cewa mace ce take da aure kuma baiwa ce kuma wanda suka mallake ta mutum biyu ne sai ɗaya yanta sashensa to ya za a yi da sauran sashen mun ji cewa idan mutum ya yanta sashensa za a baiwa wancan damar kima to sai zamana wato a haka shin tana da yancin cewa ba ta ci gaba da auren ba kuma ta da yanci shine ce akwai magana guda biyu ko dai magana ta farko cewa tana da ‘yancin ƙin ci gaba da auren a bisa dama dole shi ma wancan zai ‘yanta rabinsa kaga wannan an yi ilhaƙinta da asalin matsalar kenan wasu mulka ce ba ta da ‘yanci saboda har yanzu ta yi kama da mutumin da yake auren baiwa kuma baiwar tasa ce ya aure ta kuma ya ba ta ‘yancin cewa ta zama mudabbara wato in ya mutu ta zama ɗa kaga kenan ya sarye da dukiyarsa ba ma sai zama cewa babu abin da ya mallaka sai ita to kenan a shar'anci ko bai halasta yi wasici da dukiyarsa duka ba to abin da ya mallaka kuma shi kenan kuma shine rabin ba shi kadai mallaki abin ba saboda ka sai dai a duba kimarta idan abin da ya mallaka a cikin kimarta bayan an raba ta bai haura sulusi ba to yana da 'yancin ya 'yantar da ita kuma wannan ‘yan tawaye ba ta damar ta yi kilimin ‘yancinta idan an sake ta, ta zama yakin. Idan ko ya wuce wannan ɗaya bisa uku, to babu wannan, babu wannan dama za ta ci gaba da zama a ƙarƙashin bauta har a gaje ta. Wannan, wannan masa'il nan da suke masu, masu sarƙaƙiya sosai, alƙalai ne suke amfani da su kamar da muka ambata da masu ba da fatawa. Wallahu a'lam. Sai malam ya sake cewa faslun fi kauri sallallahu alaihi wasallama laura ja'ati annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa barira me zai hana ki masa kome ku ci gaba da auren ku mana fa qalat tace ata'murni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin wannan umarni ne fa qala la annabi yace a a ba umarni bane innama ana shafi'un ni ina nema masa ceto ne ni mutum ne da nake nema ma wannan bawan Allah mafita فقالت تشي لا حاجة به بند بند بكاتسا فيه ثلاث قضايا to wannan gabar malam yace akwai mas'aloli uku a ciki na farko anna amruhu alal wujub muna fahimta cewa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi na gwada mana ka'idar cewa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al aslu game da shi shine wajibi kuma ita ma ta fahimci haka sai inda annabi ya ce mata eh umarni ne dole ka kai imtisali da wannan umarnin ولهذا فرق بين امره وشفاعته shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam bambance wannan tsakanin umarni da kuma neman ceto neman agaji da yake masa wala raiba annam tisala shafa'atihi min a'zamil mustahabbat shi ma ceton da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema na daga cikin muhimman abubuwa da suke mustahabbai da ya kamata ya Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙari akan wannan shine wannan ya nuna cewa haka haka manyan mutane suke wato a cikin kowace al'umma dole ne a samu manya masu tsayawa dan ganin an samu maslaha a cikin al'amari limamai da shugabanni da attajirai da 'yan siyasa da shugabannin 'yan sanda da shugabannin anguwa da headmastoci da landlord da kowa kar a ce ana wata rigima a rasa wanda zai sabaki kowa saboda tsabar boko irin da muke na kowa ya ce ba ruwan shi a ya kamata a samu wanda zai tsaya wajen ganin an sulhunta an samu da musulmi fita akan rigingimu su da shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu annahu lam yaghdab ala barira daga cikin mahasinul akhlaqi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fushi ba wannan abin da barira ta yi bai fushi ba bai nuna cewa to ita wace irin butulci ita ni na sa matata ta sa kuɗi masu yawa ta siye ki ta ƴan taki amma saboda ke butulci ne ma alfarma ɗaya ba za ki mu ba amma bai fushi ba ka bai fushi a matsayin shi na manzo da Allah ya aiko wanda Allah ma yana san abin da annabi yake so yana bin ra'ayin shi amma ita take bin ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai fushi ba ولم ينكر عليها لما بمت إنكاري با إذ لم تقبل شفاعته تكي عن سنشي تنسى لأن شفاعته في إسقاط المشفوع عنده حقه واتو آه domin ceto wajen neman alfarmaka sar yadda haƙƙinka to abu ne da yake hannunka ina aka maka barna ko aka nemi ka yafa wani abu da yake haƙƙinka to kana da 'yancin ka yafewa kana da yancin misali mutum zai buga maka abin hawa ya lalata maka abin hawa a tare ci haba malam da girman ka haba ustazu game game da kai haba kai hakuri mana ai kafi karfin wannan wannan jiba dan mashin din da ya buga maka fa in an ka ci mai gyara maka ya zai da gyaran danjan motar nan duk da haka kuma kai rashin ka safa idan ka tuwa ka ce wallahi sai ya biya misali to ka da yancin kai wannan rashin kirkin shari'a ta baka dama duk da yake ba shine al'aula ba amma shari'a ta baka damar ka ce sai an biya ka haƙƙinka kuma ba daidai ba ne a ji haushinka yadda mutane suke tunanin wai mutum ya ce bai yafa haƙƙinsa ba akan wani wanda ya cuce shi a ce bai da kirki haka fara jin kamar kai ma ko da gaske baka da kirki ne sai ka ji ma haka a zuciyarka ko da gaske baka da kirki ne ko sai ana wannan blackmail din a cikin rayuwa a cuce ka ka ce a biya ka ko ka zo ka kama yaro ka kai shi gun yan sanda ya maka rashin mutunci sai a ce wai baka da kirki ka ɗauki yaro ka ji shi a shago ya je ya yi vandalizing kuɗi ya ce wata wayar da ka ba kai suka rike irin ta ba eh yana ta ba ƴan mata kuɗi ko kuma ka ji wani ma ya gina gida a cikin dukiyarka in ka zo ka ce a biya ka dukiyarka sai a tare da ƴan uwan shi da babar shi da kanwan mamarka da a ce kai ba ka da kirki ka fi karfin wannan kar sai da zaka da ranka to karshe kuma kai zaka yi shi to irin wannan idan aka nemi ceto a wurinka ba dole bane sai kai wa zalika ilai kai kake da wannan yanci in sha'a asqatahu in ka so ka wurgar da yancinka da haƙƙinka wa in sha'a abqahu in ka so ka bar shi shi za aka ce koda mutuwa mutun yayi wanda kake bi bashi idan an fi so a bari sai sai irin wannan garjin mutuwa ya saki mutane sana'a tambaye mutane ko sun yafi domin lokacin da aka yi mutuwa din dai kai mutum ne sahihi zaka ji wani abin nan ko zaka ji wani laushin zuciya zaka ji riqatul qalb ce Allah sarki Allah ya gafarta mishi wallahi duk haƙoƙin mu mun yafi to ta yi wannan yafi ba ba tsakani da Allah bace bayan kwana uku zaka dawo zaka dawo cikin hayyacin ka gane kai akwai matsala mun gani to dole sai an jira sannan ake tambaya falidhalika la yahrumu isyaru shafa'ati sallallahu alaihi wasallama ta haka ba haramun ba ne annabi sallallahu alaihi sallama ya nemi kai wata alfarma mutumin bai yi alfarma ba wa ya harumu isyanu amrihi amma haramun ne wato a saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan umarni ne annabi ya bayar to wajibi ne a intisali shi ma amartukum bihi fa atu minhu masata'tu amma idan wata alfarma ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema kamar yadda ya nema a ya nema a nan bari ya ta ga cewa ɗan kewa na alfarma za ta cutu za ta kwana ciki sai ta ƙin alfarma to ya halasta ainihin wato ka ƙin wannan alfarma amma fa yin ta shi yafi yin alfarma shi yafi in ko baka yi ba kana da wannan dama na uku abu na uku annasmal muraja'ati fi lisan shari'i kad yakunu ma'a zawali aqd nikahi bil kulliya yace da yace law raja'ati ki mushi kome mana kaga kome asalin ma'anar shi a lafazin fiqh shine dawo da mace da take cikin idda amma nan kuma ita ce aka ce ta dawo da shi wanda ita bata mallaki idda ba gashi ana yin amfani da lafazin kome a harshen shari'a don nuna dawo da wani aure wanda ya mutu ga baki daya fa yakunu ibtida'a akan kamar sabon daurin aure kamar da mace ta yi cewa ai ai na yau mijina kome alalin kuma shine mata wa kad yakunu ma'a tashaqqufihi fa yakunu imsakan zai iya zama kuma didda wato didda abin yayi nisa ya zama dai har yanzu an sake riko da auren wa kad sammal samma subhanahu ibtila'an nikahi lil mutalliqi thalasan ba'da zawaji sani muraja'atan Allah ya kirayi sabon aure da ake yi bayan saki na uku Allah ya kira shi da suna muraja'a shi ma kome da Allah ya ce fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a bayan ya sake ta babu laifi a gare su su sake yin kome kuma wannan ma'ana shi sake daura sabon aure ai in tallaqaha athani fala junaha alaiha wa alal awwali an yataraja'a nikahan musta'nif to kaji wannan zance ne game da ma'anar lafazi da aka ambata a nan kamar yadda na ambata mana tun a darasi na baya cewa wannan hadisin wato dama malamai sun yi dabdala akan shi ba dan kadan ka dai da ake zakule zakule kuma ibnu qayyim zai ci gaba da wannan zakule zakulan a har zuwa dan gaba kadan sura mas'ala guda ɗaya ita ce a kuma mai karsa ta ko da yace faslun wa fi aklihi sallallahu alaihi wasallam min al-lahm alladhi tusiddiqa bihi ala barira wa qala huwa alaiha sadaqatun wa lana hadiyatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa alaiha sadaqatun da yace wannan nama a yace yace ba na ga nama ba alam aral burmata ba na ga farke su a gidan nan ba aka kawo mishi gurasa da wani mahadi irin na na gidan shi ya sani sai yace to da yace dalilun ala jawabi aklil ganiyi wa bani hashimin wa kulli man taharuma alaihi sadaqa mimma yuhdihi ilayhi al-faqir min as-sadaqati litilafi jihati al-ma'qul yana halaccin mawadaci da jinin bani hashim da duk wani wanda sadaka ta haramta gare shi ya halasta ya ci kyauta na sadakar da aka ba wani talaka wato ya halasta kai da sadaka ba ta hau kanka ba kamar jinin bani hashim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar duk wani mawadaci sadaka ba ta ba ta halasta gare shi ba kamar duk wani wanda baya cikin lissafin sadaka masu cin sadaka ne ƙarfi da wanda ya iya nema amma aka ba wani sadaka kaga kana sha'awa ya baka kyauta kai zaka iya ci wannan kuma na nuna ha'ila saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma amfanin dialogue annabi da ya ga tukunyan nan kawai da ba a bashi ba inda irin yanzu ne kawai sai ya kushe ce okay gidan nan babbaci yake nan shikenan kuma sai ya fita ya siyo kaza shi kawai zai ci shi kadai shi kenan sai rikici ya tashi rashin fahimta ko sannan ita kuma Aisha ita ma da masa magana idan idan mata mun irin zuba ta ce okay ai baka kawo ba ai ba wanda ka kawo bane shi naga a farbe su a gidan baba ce ai ka kawo ne sai a ga maka baka daga nan rikici ya tashi wani annahu qad balaga mahallahu saboda wannan sadaka ta kai inda za ta kai wa kadhalika yajuzu lahu an yashtarihu minhu bimadi wala ka isiya a hannun wanda aka ba sadaka hada idan lam takun sadaqatan sadaqatan nafsi idan ba shi aka ba sadakan ba kina wayin kana sadaqatu wato idan ba kai ka ba shi sadakan ba za ka isi wayin kana sadaqatu lam yutadawu an yashtariha wala yahabaha idan kai ka ba shi sadaka to bai halarta ka siya a wurin sa ko kuma ya dawo maka da shi a matsayin kyauta wala yaqbalaha hadiyatan bai karba ba ka ba ko ya baka كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال كما النبي هنا عمر siyan sadaka sai ya ce la tashtarihi wa in a'takahu bi dirham kar ka siya koda ya baka da dirhami daya wato koda ya baka shi da araha kwasha kwasha ko kar ka siya saboda gujewa shubuha da ke cikin dawowar abinda ainihin wato ka riga ka fita da shi matsayin da ta daga dukiyarka kar kuma ya dawo cikin dukiyarka ta bayan kofa Allah ya sa mun samu ibn Qayyim ya gama wannan tattaunawa ta hadisin Barira watakila za mu samu wasu fa'idoji a gaba insha Allah da zai kawo domin akwai sauran tattaunawa da yawa akan hadisi sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh